الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تيورانا جمعة شاتقوس قوات الربيع الآخر هجرة دبو إلى تليه إلى أربعين دا بقي za mu fara karatun wannan littafi mai albarka mai suna al'aqidatul wasitiyya li shekhil islam ibn taimiyya ta alharrani rahimahullahu ta'ala bayan kammala littafin usulus sunna to kuma muka yi shawarar cewa za mu saka wannan littafi mai albarka wanda suna daga cikin littattafai da ya kamata a ce a musulmi ba wai masu yi ɗalibin ilimi ba inda kai musulmi ne to suna cikin littattafan da ake buƙatar a ce ka je makaranta ka koya ka sani domin ka tsare aƙidarka saboda al'aƙidatu awwala malamai na cewa aƙida ita ce abu na farko an gane kamar yadda shehu abu zaid abdurrahman al-akhdari ya ishara zuwa gare shi awwalu ma yajibu alal mukallaf tashihu imani daga farkon abin da yake wajaba ga mukallafi shine ya gyara imaninsa ana ya gyara aqidarsa da an ce al-imanu idan an ce al-aqida duka abu ɗaya ake nufi yawa shine ka kudurci abin da Allah yake bukatar ka kudurci an fahimci wannan yauwa to suna cikin littattafai wanda tsari ne shekul islam ya bi na manhaji domin kusan babu waɗanda aka fi yi wa sharri da ƙarya da ƙage irin ahalus sunna wal jama'a za ka ji an ce sun ce kaza ai yan kaza ne ai yan aƙida kaza ne to in baka yi karatu ba sai a jingina abin da yake ba a ka ba ne kuma ba za ka iya karewa ba to shi sa malaman magabata suka rubuta mana abubuwan da yake aƙida ne namu duk wani abu da wani zai zo ya jingina mana in bai cikin wannan abu suka ce to wannan mu bai cikin aƙida ba namu bane sharri an kai mana eh kage ne da yan bid'a masharranta da lalai sharri suka ce kaza mu yan kaza ne ko kaza aqidan mu ne alhali ba haka bane to asali shi wannan littafi Sheikhul Islam rahimahullah wanda zamu dan karanta tarihinsa da ya kawo ko da aka dan ne ya rubuta shi ne domin amsa ga wani alkali da ya kawo masa ziyara a nan dimashik shi kuma alkalin ya fito daga can yankin iraki yana zaune wani gari ana kiransa da wasita wannan garin wasita yana tsakanin alkufa da albasara a nan yake wannan garin nasu to da ya zo zai na aikin haji dama yana jin labarin shi shekul islam ibn taimiyya sai zo ya same shi ya ce aka ramakalla yankinmu 'yan bid'a sun yawa sun bata addini ka rubuta min wani abu na aƙidan annabi da sahabbai ya zama guzuri in na je in samu abin da zan yi wa mutane nasiha a kansa sai shekul islam ibn taimiyya ya ce masa to ai magabata sun yi rubuce-rubuce akan aƙida al'imamu ahmad da ɗansa abdullah irin su abubakar al-khallal sun rubuta littattafai ibn huzaima ibn babba allalaka'i littattafai ga sunan an yi rubutu kan aƙida yana buƙatar sai na wani rubutu ce a'a ni dai ina son dai in gana ka rubutu ya ce shekul islam ya ce yan matsa min ce to shi kenan sai na ansa masa to shi ne kawai ya ɗauki alƙalami da takarda ah, yake ba da labari ya rubuta wannan littafi ba'adal asiri bayan la'asar kamin rana ta faɗi ya ce wa ana ƙa'idu ya ce kuma ina gincire ina ɗan huta a gincire ya rubuta littafin sai ya miƙa mai to kaga kaga digo eh to duk wannan littafin eh ba da al'asari lokacin yace ayi sallar al'asar to wannan shi yasa da kansa shi shekul islam dan kan littafin ya samu jarrabawa saboda an kai shi ƙara aka ce ai ya zagi Allah ya ci mutuncin Allah a ciki ya ce Allah yana sama da sauransu aka zo aka gayyace shi don a titsiye shi da sauransu a gaban alƙali Eh, to a wurin yake ba da labari ya rubuta wannan littafi har ya sa mata suna da al'aqidatul wasiqiyya nisba ga garin shi wancan alƙalin wasiqa to shine sai aka ce al'aqidatu al-wasiqiyya nisba zuwa gare ta to a sai mu duba shafi na takwas da ya kawo tarjamatun mujizatun da shekhar islam ibn taimiyya za mu ɗan yi bayani akan waye shi a takaici saboda al'ada ta gudana in za ka karanta littafi to ana son ka san waye mai littafi to shi sunansa ahmad sunansa kenan sunan mahaifinsa abdulhalim sunan kakansa abdulsalam sunan kakansa abdullah eh, dukkan su malamai ne da haka gida ne na malamai ya fito gida ne na malamai to shi abdullah din shi kuma ibnul khadir ibnu muhammad ibn al-khadir ibn ali ibn abdullah ibn taimiyya al-harrani shi al-harrani nisba ne zuwa ga garin harrana inda aka haife shi e, to amma ya ce an laƙabi taimiyya to me yasa ake masa laƙabi da laƙabi da taimiyya ana cewa ibn taimiyya kusan da shi ya shahara to akwai riwaya guda biyu wata riwaya faƙaɗi ƙila an ce inna jaddahu alhamis kakansa na biyar muhammad ibn al-khadir wato hajja ala darbi taima'a ya yi aikin haji sai bi hanya ta garin taima'a e, wani gari ne a tabuka muna jin gazo ta tabuka ko? to da zai da aikin haji sai ya biyo ta garin addarbu shine hanya to sai ya biyo ta wannan ƙauye ko wannan gari ana kiransa da taima'u kakansa na biyar fara'a hunaka tiflatan sai ya ga wata yarinya a wannan garin falan ma raja'a lokacin da kakan nasa ya koma gida bayan ya gama abin da yake waje dan ra'atahu qad waladat lahu bintan sai ya samu ai matarsa ta haifa masa ɗiya mace ɗiya mace faƙala sai ya ce da ita ya taimiyatu ya taimiyatu eh ma'ana ya wadda haihuwarta ta zo daidai da biyowa garin taima'u to shi taimiyatu ɗin nisba ne zuwa ga taima'a an gane baldatun bil qurbi min tabuka faluqiba bi zalika saboda haka sai aka yi masa laƙabi da wannan ita ma aka dinga yi mata laƙabi da taima'u to sai zan duk wanda ya fito wannan tsatsan ana kiransa da taimiyya ne su ba zuwa ga ita taima'u ɗin diyar kakan nasa na biyar waƙala ibn najjar ibn najjar ya ce zukira lana riwaya ta biyu ambata mana an najaddahu kakansa muhammadan kanat ummuhu riwaya ta biyu kenan cewa a mahaifiyarsa tusamma taimiyya ita ake kira da taimiyya wa kanat wa'iza kuma malama ce mai wa'azi wani siba ilaiha to sai shi shekul islam sai aka jingina shi zuwa ga ainihin mahaifiyar kakan nasa wa urifa biha ake gane shi da ita to wannan shine dalilin da yasa ake kiransa da ibnu taymiya an haife shi ranar alhamis wulida an gane ko yawmul khamis fil ashir min shari rabi'in al-awwal a shekara ta 661 aka haife shi bi harrana min ardi sham a harrana a ƙasar sham tuyi laƙabu daga cikin laƙubban da ake masa ane masa laƙabi da bi islam wanda babban laƙabi ne akan yi wa malami shi lokacin da malami ya zamo cikakken malami wanda ya amfanar da musulunci an gane ta kowane ɓangare musulunci ya amfana da shi ya yi hidima ya yi gudunmuwa sosai to shi ake yi wa wannan lakabi da shekul islam to wannan bawan allah ya abin nan ya yi wa addini hidima babu shakka kamar yadda za mu gani sana ne masa lakabi da taƙiyuddini wa yukanna ne masa kuniya bi abil abbasi duk da bai taba aure ba bai taba aure ba hayyar rasu sakamakon rigingimu da harkokin karantarwa da kuma kararrakin 'yan bidi'a da abubuwa da sauransu tun da mafi yawa rayuwarsa za mu gani a gidan yari allah ya karbi rayuwarsa saboda an kulle shi gidan yari wajen sau bakwai kuma duka 'yan bidi'a ne sharin 'yan bidi'a ne yau a ce ya zagi annabi gobe a ce ya zagi Allah su kuma sarakuna wannan zamani su ma 'yan bidi'a ne sai su karkata su karkata zuwa ga malaman 'yan bidi'a an gane wani zubin sai an zauna an yi mukabala ya ƙure su amma kuma duk da haka sai a ce ai a kai shi gidan yari to ya zama gidan yari a nan sham haka misira ma ya yi zama to ƙarshe ma dai zamansa na ƙarshe a gidan yari allah ya karɓi rayuwarsa to shi yasa wasu littattafai za ka ga a gidan yari ya rubuta su to rahimahullah to yana daga cikin dalilin da yasa bai samu damar da ma zai tsayawa ya aure ba saboda kullum cikin rigima aiki babu natsuwar da ba za a abin nan tun da rayuwar tasa in ka kasa ta kashi biyu rabi dai ya yi ta ne gidan yari rabi rabi kuma wajen neman ilimi da da'awa da abubuwa da sauransu to ko da auren aka yi ba za a maji daɗin auren ba saboda babu natsuwa ba a zaune ba saboda ya rayu cikin zamani wanda yake ɗauke da 'yan bidi'a sarakuna 'yan bidi'a malamai 'yan bidi'a eh to dama ita sham kuma ta shahara da wannan a sha an fara kira to dama ba komai za mu karanta ba daga cikin malamansa can da ya ce shi akwai almajirinsa ibnu abdulhadi wanda muke karanta littafinsa na nahawu a turfatu to ɗalibinsa ne yana cewa washi yukuhu malaman shekul islam allazi na sami aminhu wanda ya ji karatu daga gare su a kasaru min mi'atai shekhin sun haura malami 200 sun haura malami 200 waɗanda ya yi karatu daga cikinsu daga cikinsu akwai shamsuddin abu muhammad ibn kudama al-maqadis mai littafi al-muguni ya yi karatu a akwai aminuddini abul yumni ibn asakir al-dimashki al-shafi'i to haka to haka in ka dawo bangaren su ma almajirai yana da almajirai da yawa wanda su ba a ma san adadinsu ba daga cikin manya-manyan almajiransa akwai alhafiz yusuf ibn abdurrahman almizzi da littafin sahibu tahzibul kamal babban malamin hadisi ne eh wanda magana akan ilimin hadisi ba za ta cika ba sai ka ja ambaci almizzi to almajirin shekul islam ne da ya rasu hijira 742 akwai shi shamsuddin ibn abdulhadi wanda ya rubuta littattafai irin su al-muharrar as-sarimul munki al-uqudud durriya at-turfatu fi nahwi wanda mun dalibin sa ne akwai shamsuddin muhammad ibn ahmad az-zahabi rahimahullah inda shi ma ana magana hadisi kaga ai magana ta kare yana da littattafai tarihi yana da littafin tarihul islam wajen mujalladi 40 da wani abu shi musulunci ne tarihinsa gaba daya har zuwa zamaninsa kusan mujalladi 45 ne nuskar da nake dubawa sannan yana da siyaru a alamin nubala ta ma tana nan da ya tarjama manyan malamai waɗanda suka yi hidima wa musulunci to haka shamsuddin muhammad ibn muflih mai littafin alfuru da al'adabu shari'iyya ibn muflih ibn muflih shi ma ɗaya daga cikin malaman hanabila ne kuma gogaggen malami ne shi ma a hadisi da fiƙihu sannan akwai imaduddini ismail ibn umar ibn kathir mai tafsiri kaji ana cewa tafsiru bi ne kafirin to shi ma ɗalibin shekul islam ne wanda shi asalinsa da ɗan yana ɗan bidi'a ne haka to har su kan ma shekul islam ibn taimiyya yake a farko-farko amma daga baya irin dai ka ji sunan mutum ya shahara kana da sha'awar ka je ka ji me yake faɗa. to daga nan kuma ya dinga halartar majalis dinsa sai ya gado abubuwan da ake faɗa a shi ba su tabbata ba ƙarya ake masa ƙarshe dai shi ba ya dawo sunna akwai ibn al-qayyim shi ma wanda shi dai ya fi su lizimta shekul islam din wanda shi ma da asalinsa sufi ne ɗan ɗariƙa ne malami ne sosai tun kamin ma ya dawo sunna din to amma da ya haɗu da shekul islam kuma sai mai saiti sai ya dawo shi ma kan sunna eh hatta kai gama in an cutar da shi malamin wani zubin shi shekul islam wani zubin cutar ma tana shahosa shi ma shi ma an sha azabtar da shi kan wasu maganganu da suka shafi aƙida to amma wannan dai bai sa an ja baya ba tunan za mu takaita insha Allah wani sati abin da mu faɗa ba sai mu ƙarasa to ga matunul bina ita ba ta samu shiga ba magashi an fara kira sai wani sati kenan أو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته